أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari haduwar mu a wannan safiya ta a laraba a yau muna goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya in ba manta ba mun tsaya kan aya ta 82 haka ne ko yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 83 na'am Allah ya ce wa idza akhadna أعوذ بالله mithaqa من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah madaukakin sarki yake faɗi ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il Allah ya ce ku tuna lokacin da muka yi alkawari da banu isra'ila tuna alkawarin da muka yi tsakaninmu da banu isra'il la tasfikuna dima la ta'buduna illa Allah Allah ya ce mun yi alkawari da banu isra'ila cewa ba za ku bauta ma kowa ba in ba Allah ba Allah ya ce mun yi alkawari da banu Isra'ila akan haka cewa ba za ku taɓa bauta ma kowa ba sai Allah wala wa bil walidaini ihsanan sannan kuma za ku kyautata ma iyayenku wa zil qurba za ku zama masu kyautatawa ga 'yan uwanku ma'abota kusan ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husnan duk sanda ku tashi magana da mutane to ku faɗa musu magana mai kyau wa aqimus sala sannan ku tsayi da sallah wa atuz zaka ku ba da zakka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sannan Allah ya ce kuka juya baya sai yan kaɗan daga cikin ku kuka juya ma Allah baya kuna masu kau da kai game da abin da ya shafi wannan alkawari da kuka yi tsakaninku da Allah maɗaukakin sarki wannan ayar a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan a wani wasu daga cikin alƙawura guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsakanin shi da banu Isra'il Allah ya yi wannan alƙawarin da su kamar yadda mun ta karantawa a baya yadda suka ɗauka ma Allah alkawari kuma suka yi ta sabawa ga kuma irin irin cijiya da taurin kai da suka dinga yi ma annabi Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam to anan ma Allah yana tuna musu cewa akwai wasu alƙawura da suka yi tsakaninsu da Ubangiji Allah ta'ala sai ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah tuna lokacin da muka yi alƙawari tsakaninmu da banu isra'il cewa ba za ku bauta ma kowa ba in ba Allah ba wannan shine alƙawarin farko la ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba duk wani abin da yake na bauta na ibada to ba a karkatar da shi zuwa ga wani in ba Allah ba in dai sunan wannan abin ibada to Allah shi kaɗai ne ya cancanta a yi mishi wannan abu sawa'un sallah ce yanka ne azumi ne addu'a ce wannan duka ibada ce to ba a yi ma kowa in ba Allah maɗaukakin sarki ba ba a bauta ma annabawa ba a bauta wa manzanni ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa malamai ba a bauta ma waliyai ba a bauta ma shehunnai ba a bautan duwatsu ba a bautan wuta ba a bauta ma kowa in ba Allah ba Allah shi kaɗai ne abin bauta duk wani wanda ba Allah ba to bai cancanci bauta ba bai cancanci bauta ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya faɗa ma duniya shi karan kanshi annabi matsayinsa matsayin mai wa'azi ne amma abin bauta fa Allah ne Allah ya ce kul inna ma ana munzir قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الرحمن عزيز الغفار Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka ce ma al'ummarka ka faɗa ma al'ummarka innama ana munzir ka ce musu ni iyaka mai wa'azi ne abinda Allah ya aiko ni in yi gargadi in yi wa'azi gaya muku in kun bi Allah akwai rahama in kun saba ma Allah akwai azaba Allah yana da wuta Allah yana da aljanna a bi dokokin Allah in ce muku Allah ya ce ku yi tauhidi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji ku kyautata ma juna ku kyautata ma iyaye ku sada zumunci in gaya muku Allah ya ce kar ku yi shirka kar ku yi ƙarya kar ku yi ha'inci kar ku yi yaudara kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza in faɗa muku wannan amma abin bauta fa na cancanta a'a wa ma min ilahi illa Allahul wahidul qahhar ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba shi kadai marin jayi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar Allah shine ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin duk abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah shi ne mabuwayi Allah shi ne mai yawan gafara saboda haka wannan yana nuna mana cewa tuntuntuntuni alkawari ne tsakanin Allah da sauran al'ummomi gaba daya cewa ba za su bauta mu kowa ba in ba Allah ba kaga shi yasa da Allah ya tashi ambaton alkawarin da ya dauka tsakaninsa da banu Isra'ila abu na farko da ya fara shine ya ce mun yi alkawari da su la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta ma kowa ba in ba Allah ba wannan shi yasa duk wani wanda yake bawan Allah ne duk wata halitta to tsakanin shi da Allah mu'amala ce ta mahalicci da abin halitta mu'amala ce ta mai bauta da abin bauta mu'amala ce ta ubangiji da bawa babu wani wanda a duniya sama da ƙasa babu wanda ya wuce matakin a cewa na bawan Allah ne babu shi babu shi shi yasa zaka ga akwai annabawa da yawa masu daraja da Allah zai kira su a cikin alkur'ani amma ya ce bayin Allah ne su in ka ɗauki shi karan kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ambace shi cewa shi din bawa ne shi din mai bauta ne Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله مدوك كين سركي يتي سبحان الذي asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan wanda ya yi tafiyan dare da bawansa daga masallacin kaba mai alfarma ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina zuwa masallacin qudus wanda muka albarkaci kewayensa domin mu nuna masa daga cikin ayoyinmu kaga sai Allah ya ce subhanallazi asra bai ce bi rasulihi ba bai ce bi nabiyihi ba sai ce bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah da ya yi tafiyan dare da bawansa madadin ya ce ya ɗauki bawansa ya ɗauki tafiyar dare da manzansa ko da annabinsa amma sai ya ce da bawansa haka ne ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja تبارك الذي نزل الفرقان على تبارك عبده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأنه لما قام عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا to kun ga duka waɗannan ayoyin za ku ji Allah yana cewa abdi abdi abdi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya saukar da littafin alkur'ani a bisa bawansa bai ce bisa manzansa ba kaga inda a ce ma za a dubi suna na daraja a faɗi a nan to da ya kamata ne a ce bisa annabinsa ko manzansa saboda ana maganin saukar da ƙur'ani ne amma sai aka nuna Allah ya nuna cewa duk da ya aiko annabin kuma ya saukar masa da littafi amma dai har yanzu sunan shi bawan Allah تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا النبي صلى الله عليه وسلم شيد كان سينا تشيوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم يتي كركو دنجا زغوغو تاني كنا كمبماني kuna kai ni matsayin da ya wuce inda Allah ya ajiye ni kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa ɗan maryam Al- annabi ya ce ni inna ma ana abd iyaka ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasulu in kana so ka yabe ni annabi ya ce to ka ce bin bawan Allah manzon Allah shikenan to wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma in ka bi sauran annabawa za ga Allah yana ta kiransu ta cewa bayin Allah ne bayin Allah ne bayin Allah ne yace zurriyata man hamalna ma'a nuh ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا kaga Allah yace annabi nuhu innahu kana abdan ya kasance bawa ne shakuran mai yawan godiya ma Allah kaga dai har yanzu dai shi annabi nuhu shine manzon farko da Allah ya fara aikowa amma bai ce innahu kana rasulan shakura ba sai ce innahu kana abdan shakura annabi nuhu ya kasance bawa ne bawan Allah ne shi din bawan Allah ne shi haka nan kuma ya ce a wa habna li dawud sulaiman ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب kaga Allah ya tabbatar cewa annabi Suleiman shi ma bawansa ne ni'mal abd Allah ya ce madalla da bawa irin annabi Suleiman mahaifinsa annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya tabbatar cewa shi bawa ne yace isbir ala ma yaquluna اصبر على ما يقول ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب kaga sai Allah ya ce ma annabi wadhkur abdana Dawud dal aid ka tuna bawan mu annabi Dawud ka tuna bawan mu annabi Dawud haka nan annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub dukan su Allah ya kira su cewa bayi ne su yace wadhkur ibadana Ibra- Ibrahim واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واذكر ويعقوب عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأصل الأيدي والأبصار أولي الأيدي إنا والأبصار أخلصناهم.
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا.
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa wa'annan bayin guda uku wadhkur ibadana Allah ya ce ka ambaci bayinmu Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum li khalisatin dhikra dar Allah ya tabbatar kuma cewa wa innahum indana lamina al-mustafain al-akhyar waɗannan mut- ba- mutane uku manzanni guda ukun nan Allah ya ce suna daga cikin zababbu mafiya alkhairi a cikin bayin Allah a wajen mu amma Allah ya kira su cewa su din bayi ne hakanan kuma annabi Isa Allah ya ce bawa ne hakanan ya ce mala'iku ma ba su fi karfin a kira su da bayi ba Allah ta'ala ya ce lan yastankifa al-masihu an لن yakuna يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفضل الكبير Allah tab- Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan yastankifal masih an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa dan maryama bai taba jin kuma ba zai taba jin cewa ya kyamaci ko ya fi karfin ya zama bawan Allah ba hakanan kuma mala'ikun Allah makusanta su ma ba su taɓa ji kuma ba ran da za su taɓa jin cewa sun fi ƙarfin su zama bayin Allah ba lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillah wa lil mala'ikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah ya ce duk wanda ya girman kai akan bautan Allah ya ga ya fi ƙarfin ya zama bawan Allah ya kyamaci zamansa bawan Allah to ya sani fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah zai tara su duka a gaba gare shi ranar tashin alkiyama fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fa yudkhiluhum fayofihim ujurahum wayanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah zai cika ta musu ladansu a ran tashin alkiyama fayofihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi Allah zai kara musu daga zai cika ta musu sakamakon su sannan kuma ya kara musu daga daga falalansa saboda haka wannan yana nuna mana duk mala'ikun Allah su ma ba su fi karfin su zama bayin Allah ba sama da ƙasa Allah ya faɗa mana cewa babu wani wanda zai je gaban Allah ran tashin kiyama face zai isa gaban Allah ne a matsayin bawa Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kullu man fi samawati wal ardu ai ba kowa babu wata halitta da take sama da ƙasa illa atir rahmani abda face zai zo gaba ga Allah ne a matsayin bawa kowaye shi zai je gaban Allah ne a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kidanye su ya kiyaye su ya kuma kiyaye duk abin da suke aikatawa Allah kuma yana lissafe da bayinsa guda nawa ne wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa kuma zai je gaba ga Allah shi kadai tilo ran tashin alkiyama saboda haka wannan yana tabbatar mana cewa alkawarin farko da Allah ya dauka da banu Isra'ila shine za su bauta masa ba tare da sun hada shi da kowa wajen bauta ba mu ma karan kanmu dukkanmu tun gabanin Allah ya sako mu mu zo duniya Allah ya yi alkawari da mu irin wannan alkawarin cewa za mu bauta masa shi kadai duk wanda kaga ya zo duniya ya barke da bautan wata halitta ko ya barke da bautan wani gunki ko wani malami ko wani wanda yake girmama shi yake kambama shi to ya warware wancan alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iz akhadha rabbuka min bani adama min وإذ zuhurihim أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyata Allah ya ce ka tuna lokacin da ubangijinka yi alkawari da banu adam tun suna tsatson annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya yi alkawari da kowa ɗaya bayan ɗaya wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidantar da kowa a kansa Allah ya ce alastu bi rabbikum shin wai ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne ubangijinku ba ma'ana ba mani kadai za ku bauta mawa a duniya ba ƙalubala kowa ya ce allah mun yadda kai kadai ne abin bautanmu kai kadai za mu bauta maka allah ya ce an ta ƙulu yau malkiyamati inna kunna an haza gafili kar wani ya zo mu gamu da shi ran tashin alkiyama ya ce fa ya rabka da ya manta game da wannan alkawari shi yasa na tuna muku cewa mun fai alkawari da ku cewa za ku bauta mu to shi yasa bayan mun zo duniya Allah ya saukar da ayoyi yana tuna mana fa cewa mun fai alkawari da Allah cewa shi kadai za mu bauta mawa ba za mu bauta ma duk wani shaidani ba kowane shaidan in dai yayi kira zuwa ga abauta masa koma bayan Allah ko yayi kira zuwa ga abauta ma wani wanda ba Allah ba sunan shi shaidan Allah ya ce alam a'had ilaikum ya bani adam ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Allah ta'ala ya ce alam a'hadu ilaikum ya bani adam Allah ya ce ya ku ƴaƴan adam shin kan ba nayi alkawari da ku ba Allah ta'budu shaytan ba mun yi alkawari da ku cewa ba za ku bauta ma shaydan ba innahu lakum aduwwun mubin ba na faɗa muku cewa shaydan makiyinku ne makiyi mai bayyana mai bayyana kiyayyansa a fili ba wa an i'buduni shin kun munta mun yi alkawari da ku cewa za ku bauta mun ni kadai hadha siratun mustaqim wannan ita ce kadai hanya mu daidaiciya a bauta mu Allah subhanahu wata'ala shi kadai duk wani wanda aka bauta masa in dai ba Allah bane to an bashi haƙƙin da ba nashi ba an bashi haƙƙin da bai cancance shi ba to Allah yana tuna wa banu Isra'ila yace wa id akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah ya ce mun yi alkawari da banu Isra'il cewa ba za ku bauta ma kowa ba in ba Allah ba Allah ya ce wa bil walidaini ihsana wannan alkawari na biyu kenan da Allah ya yi da banu Isra'il cewa za ku kyautata ma iyaye za ku zama masu kyautata ma iyayenku ba za ku dinga wulakanta iyayenku ba ba za ku dinga tozalta iyayenku ba wannan yana daga cikin uslubin Allah a cikin alkur'ani mafiya yawan wajaje in yayi magana a bauta masa shi kadai kar a yi masa shirka sai kuma ya ce a bauta a kyautata ma iyaye in ya ce kar kai shirka ka bauta ma Allah shi kadai sai ya ce a kyautata ma iyaye kaga dai nan da ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah madadin ya fara jero wa aqimus salata wa atuz zakata sai ya fara da wabil walidaini ihsana sai fara cewa iyaye guda biyu ku kyautata musu ku kyautata ma iyaye to haka nan ka tafsiratul nisa akwai ayan da ake kiranta da ayatul huquqil ashira ayan da ta yi bayani akan haƙoƙi guda goma haƙƙin farko shine haƙƙin Allah mai bi masa shine haƙƙin iyaye Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah ya ce wa'budullaha wala tushrifu bihi shay'a Allah tabaraka wata'ala ya ce ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta da ya ce a bauta masa shi kadai kar kuma a hada shi da kowa wajen bauta sai na biyu biyu da haƙƙi da biyu sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenku guda biyu Allah ya ce ku kyautata musu bayan kun yi bauta ma Allah shi kadai to kuma ku kyautata ma iyaye to haka ne ka tsallaka cikin suratul an'am a cikin wasu yoyi guda goma da Allah yayi yace qul ta'alu atlu ma قل harrama rabbukum تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah yace ka ce ma al'umar ka ku zo ku taho in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku Allah tushriku bihi shay'an abu na farko shine kar ku hada shi da kowa wajen bauta kar ku yi masa shirka wa bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ma iyayenku guda biyu mahaifanku ku kyautata musu sanaka ne in ka koma suratul isra Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya ce ubangijinka ya zartar da hukunci ga hukunci daga wajen Allah Allah ta'budu illa iya Allah ya ce kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba ka ji hukuncin farko kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba na biyu sai ya ce wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyayenku mahaifanku ku kyautata musu sai ce in ma ya bulughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma in ma ɗaya daga cikinsu ya kai shekarun girma lokacin kana raye ko dukansu Allah ya ce fala taqul lahumu uff karka ce musu uff uff malamai suka ce ita ce kalma mafi kashi wajen muni kalma mafi kashi wajen muni to ba a faɗinta ga iyaye ko magana ce wasu malamai suka ce ko da mutum bai faɗi da baki ba ko da ishara ce ya yi na wani abu wanda yake mafi kashi wajen muni ga iyayensa ya faɗa musu uf magana ce ta shiga tsakanin mutum da iyayensa su yi magana ya haɗe fuska wannan haɗe fuskan da ya yi dole su ma za su ji ransu ya ɓaci to wannan ya shiga cikin uf falata ƙulla kuma uf ko a ce yi kaza ya ce kash wayo Allah wannan sunan shi ofe to ballantana kuma wanda za su yi jayayya da cece ku ce tsakanin shi da iyaye Allah ya ce falata kullahuma uf walatan harhuma Allah ya ce karka kuskura ka yi ma iyayenka tsawa karka yi musu tsawa wa kullahuma qaulan karima Allah ya ce in ka tashi magana da iyaye ka faɗa musu magana ta karamci magana ta girmamawa waqfid lahuma janaha dhulli min rahma Allah ya ce ka shimfiɗa musu fuka-fukai na ƙasƙantar da kai na nuna tausayi da jin kai ka tausaya musu kuma ka dinga musu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka ce Allah ka musu rahama kamar yadda suka raine ni ina karimi ce Allah ka ji kan iyayena Allah ka yi musu rahama irin yadda suka ba da lokacinsu wajen kula da ni tun ina ɗan ƙarami saboda haka bayanan ayoyin duka suna nuna mana yadda Allah ta'ala yake haɗa tsakanin bautan Allah shi kaɗai da kuma kyautata ma iyaye Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce akwai wasu abubuwa guda uku wanda suke tagwayen juna ne in kai ɗaya ba kai ɗaya ba Allah ba zai karɓa ba mun karanta wannan magana a nan a cikin kitabul kaba'ir ya ce na farko shine in kai biyayya ma Allah ba kai biyayya wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah baya karba saboda duk inda Allah ya ce wa ati'u Allah sai ya biyo da wa ati'u rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu yace in kai sallah kana da dama da dukiyar da zaka bada zakka baka cire zakka ba Allah baya karban sallanka da duk inda Allah ya ce wa aqimus salata zai ce wa atuz zaka ku tsai da sallah ku bada zaka yace na uku in ka gode ma Allah ba gode ma iyayenka ba Allah baya so saboda Allah cewa ya anish kulli wali walidayk ka gode mu sannan ka gode ma iyayenka saboda haka ko da mutum ya bi bautan Allah ya bauta ma Allah amma yana munana mu'amala da iyayensa Allah baya karba waɗannan iyayen kuma ko da kuwa mutanen banza ne su kai ko kafirai ne su Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن وإن جاهداك على أن تشرك بي.
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki ya ce wa wasainal insana biwalidai Allah ya ce muna yi ma ɗan adam wasiya ya rike iyayensa da kyau hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta ɗauki cikin sa rauni akan rauni wahala akan wahala hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha ta ɗauki cikin sa a cikin wahala ta kuma haife shi a wahala hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amai shayar da shi ta ta dauki tsawon shekara biyu tana shayar da shi Allah ya ce don haka anish kulli wali walidayka ka gode mu kuma gode ma iyayenka kar kuma ka manta ilayyal masir makoma zuwa gare ni take in ma baka kyautata musu ba za mu gamu da kai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma idan iyayenka suka matsa maka suka ce fa dole dole sai ka yi ma Allah shirka abinda baka da ilimi akai to Allah ya ce karka yi musu biyayya iyaye suke dole sai mutum ya saba ma Allah Allah ya ce to kar yi musu biyayya amma Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma a duniya a mu'amala ta duniya ka kyautata musu kar dun su kafirai ne ko dun kana musu kallon mutanen banza ne su ba su da kyawawan ɗabi'u ko kyawawan halaye ya sa ka wulakanta su wa sahibu ma fi duniya ma'arufa iyaka in suka ce dole ka yi abin da Allah ya hana to anan ba za ka yi ba baban ka yi kalle ka ce ka je ka aske gemun nan ce a wannan tare gemu sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wannan wandon kan da kake sawa a dangale ka sake shi ka dinga takawa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana taka wando magana bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da wa'azi mai kyau da lallashi mutum babansa ko mahaifiyarsa ba musulma bace a ce to zo mu je church yau lahadi ya ce a ya bi hanya mai kyau amma ba zai tsaya ya kausasa harshe a kansu ba ce kaga illan jahilci kenan rashin karatu da ka yi karatu da ka gane cewa ajiye mu sunna ne da baka ce in aske ba da ka gane cewa dangala wando shine sunna da baka ce in taka wando ba rashin karatu kenan to ba a yi ma iyaye haka Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai Allah ya ce ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni ka bi hanyar Allah amma kar ka bi hanyar da za a kai ka zuwa ga zuwa ga saba ma iyaye haka wannan ayoyin duka suna nuna mana muhimmancin kyautata ma iyaye wannan shine alkawari na biyu da Allah madaukakin sarki yayi da banu Isra'ila a ba mu kai ƙarshen ayan ba amma mu yi hakuri za mu za mu dakata akan wannan wasi alkawari na biyu da Allah ya da banu Isra'il da Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu sake bibiyan ayar kafin mu ɗaura kan a aya ta gaba ya kamata a ce mun kai ƙarshen ayar amma ya kuri kamar yadda na ambata tun jiya gaskiya jikin nawa da nauyi sosai saboda haka za mu dakata na amin amin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada alaikun salam wani na da ɗan tambaya ne kamar mutum ne kana tare da shi sai wani lokaci za ka masa magana a kan sunyoyin manzana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai shi wannan ba farilla ba ne kaza kaza da Allah a san shi kuma in ana magana sai ya dinga ikirarin shi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya laifin abubuwan da yake faɗa a bakin sa ne zuwa maganganu
wannan ya tafka laifi babba a karanta wa mutum ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abubuwan da annabi ya yi umarni a yi ga abubuwan da annabi ya koyar amma ya ce a rabu da shi wannan ya tafka kuskure babba kuma lallai maza maza ya gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke mishi wa'azi sun masa wa'azi idan sun ɗauka idan ya ɗauka fa ni'ima in bai ɗauka ba dama iyakaci abin da aka ce in kaga abu mara kyau ka yi ma mutum wa'azi a kai amma batun ya ɗauka ko bai ɗauka ba wannan dama ba ba hurumin mai karantarwa ba ne illa iyaka mai faɗakarwa shi ne faɗakarwa wanda ya ɗauka ya ga sakamako mai kyau gaban Allah wanda kuma ya ki duka dai kowa zai ga zai ga sakamakonsa haka duk wanda za a karanta masa sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya ce a rabu da shi ya kau da kai to wannan babu shakka zai tashi mafi munin tashi a gaban Allah ran tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته